أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na ashirin da sha hudu kai ko sha hudu ga watan almuharram safar sha hudu ga watan safar sha biyar sha biyu na ƙara ma kenan to sha biyu afwan sha biyu ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da sha bakwai ne ko sha bakwai ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi ne albarka na mus'ab bin umayyar da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zura a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatahu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqh al-malikiyya littafi ne na babban malami Profesor Muhammadu Mansur Sokoto Hafizahullahu ta'ala wannan shi ne majalisun na uku don karanta wato a cikin zama biyu mun karanta muƙaddima da babban malaminmu Profesor Muhammadu Fani Umar Musa Hafizahullahu ta'ala yayi wa wannan littafi mai albarka wanda kuma yau za mu shiga shi mukaddimar babban malaminmu shi ma professor muhammad mansur sakkwato hafizahullahu ta'ala inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun yace muqaddima ta wannan littafi fatuhu rabbil bariya alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa man walahu da dukkan wanda walahu suka jibince shi amma ba'du bayan haka wa inna kitabal muqaddimati al-iziyyati lil jama'ati al-azhariyya bala yace haƙiƙa wannan littafi na muqaddimatul iziyya بالجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي المنوفي المالكي الشاذلي المتوفى سنة تس سنة تسعمائة وتسعمائة وتسعة وثلاثين هجرية ita wannan littafi na babban malami abul hassan aliyu almanufi almaliki ashadulu rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara bayan hijira qad ja'ala Allahu lahu qabulan wasi'a lalle Allah ta'ala ya sanya wa wannan littafi na iziya karbuwa kuma karbuwa wanda take mai faɗi baina awsadi talabati al-ilm wato a tsakiyar wato a tsakankanin ɗaliban ilimi fi biladina Nigeria wato fi biladina an Nigeria wato musamman a cikin wannan ƙasa tamu ta Nigeria khasa wa fi garbe Ifirikiya amma da kuma Afirka ta yamma a wato maka ɗauki abin da faɗi wato wannan littafi na iziya ba kawai a Najeriya ake karanta shi ba a zaurukan ilimi littafi ne ya samu karɓuwa a kankanin ɗaliban ilimi a nan ƙasar mu Najeriya da kuma ƙasashen yammacin afirka wala ya kadu ya khalu minhu baitun yu'la bil ilmi wat ta'lim zai yi wahala ka rasa wannan littafi a dukkan wani gida da aka damu da ilimi da karantarwa in dai gida ne akwai ilimi akwai ɓurɓushin ilimi na koyo ko koyarwa to da wahala a ce cikin littattafan gidan babu wannan littafi na iziya wa huwa jadirun bidhalika kuma littafin ya cancanci haka fa inna kitab fa innahu kitabun jami'un domin wannan littafi na iziya da ke hannunka littafi ne jami'un li masailil ibadat wanda ya tattaro matsaloli daban-daban na ibada wal mu'amalat da kuma matsaloli na mu'amala allati yahtaju ilaiha almuslim wanda lalle musulmi yana bukatuwa zuwa ga waɗannan matsaloli da malam ya tattaro a wannan littafi fi yawmiyati hayatihi a rayuwarsa ta yau da kullum wa fihi min mabahith tauhid a cikin wannan littafi akwai wani bangare wanda aka yi wato tattauna game da abin da ya shafi tauhidi wa usuluddin da kuma abin da ya shafi usuluddin asalin addini wa jumalin littafin ya kunshi wasu dunkulannun bayanai min akhlaqil mu'min wanda suka shafi ɗabi'u da halayen mumini allati yajibu an yattasifa biha wanda ya wajaba in dai mutum mumini ne ya siffantu da waɗannan halaye din wa min alwasayan nafi'a banda kuma abinda littafin ya kunsa na wasiyoyi masu amfani wan nasa'ih wan nasa'ihi alghaliya da kuma nasihohi masu tsada wal adabil aliya da kuma nadubba madaukaka ma fihi gunyatun wa kifaya wanda a cikin su akwai wadatuwa da kuma gamsuwa wa ma iktisarihi duk da kasantuwar littafin takaitacce ne duk da wato takaita littafin wato ma'aftisari duk da cewa littafin takaitacce ne ba babba bane fa innahu yumatta'u bi salalatil uslub gaskiya ana jin daɗin littafin saboda sauƙin salon mai littafin wajen rubutunsa wani khuluwi min at da kuma yanda littafin ya kubuta daga rikirkicewa da dabaibayewa da tau ko tsaurin fahimta za a ga littafi na yadda yana da sauƙin fahimta ya yi amfani da salo usulubi wanda yake hakim usulubi wanda yake mai sauƙi babu at-ta'qidul lafazi babu at-ta'qidul ma'anawi wanda masu ilimin balaga suka ce idan magana ta zamanto a cikurkuɗe a cakuɗe an ɗauko kalmomi hashuwar irin wannan da za ga mutum ya yi magana ta minti biyar ba a fahimci ta minti ɗaya ba wannan babu babu babu ainihin wato balaga babu fasaha a cikin wannan domin zance ba zai zama balig ba zance ba zai zama fasih ba sai ya zamanto babu at-ta'qidul lafazi ko at-ta'qidul ma'anawi kowa in an yi zai gane warawara ba gwaninta bane ka zo da kalmomi masu launin da sai mutum ya aje kamus ƙato a kusa da shi wato duk layi ɗaya sai ya ɗauko ya ga wata kalma da kasa a ciki mai wahalar fahimta wanda ma'anarta ba a kusa take ba sai ya duba kamus wannan gaskiyar magana malamai ba sa ɗaukan wannan a matsayin ainihin wato fasaha ko balaga yake cewa ma'al inayatil fa'iqa tare da kulawa mai zurfi da malamin yayi bidabbil alfaz wa taqiqi ma'aniha wato wajen babbul alfas wato rubuta lafuzan babu kuskure wata haƙiƙi ma'ani ha da kuma tabbatar da ma'anonin lafuzza ɗin lakin na ka akari muktasaratin fiƙi sai dai shi ma wannan littafin na iziya kamar dai ragowar sauran littattafai taƙaitattu ne na fiƙihu almaliki na wato na mazhabin malikiya lam yuqarrabu bil adilla gaskiya ba a yi masa ado da kwalliya ba da dalilai min alkitabi wa sunna na alqur'ani da sunna an bayyana ko littafi ne kamar sauran littafai takaitattu wanda ake ake karantar da mutane a fiqhun malikiya ya ga littafin kawai sai dai maganganu da hukunce hukunce da bayanai amma ba a goya ba a goya bayanan ko ainihin wato hukunce hukuncen da ayoyin hadisi a ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ma yace shi ma da wannan littafin kamar sauran littafai ne wanda suke takaitattu na malikiya ba a yi masu kwalliya da ado ba da wato hujjoji ko dalilai na alkur'ani da sunna aw mahallin istinbat minhuma ko kuma a inda aka yi istinbatin wannan mas'alar da shi malamin ya kawo daga alkur'ani da sunna fi masailihi a cikin mas'alolin da ya kawo illa fil qalilin nadir sai a abin da bai ta hakara ya karya ba wato ya dan kawo wasu abubuwan ya ka zai kawo hujja ko hadisi ko aya amma dai wannan ba shi bane abin da yafi yawa a cikin littafin iziya sha'anuhu fi zalik al'amarin mai littafin iziya fi zalik game da rubuta littafin sa na iziya sha'anu muftasar al-qaduri kaman dai irin yanda qaduri al-qaduri yayi littafin sa shi ma takaitacce alkaduri ya rasu a shekara ta 428 haka wa bidayatul mubtadi lil marginani haka kuma akwai littafin wato bidayatul mubtadi na wani babban malami da ake kira al marginani wato wannan littafi shi ma kamar littafin iziya ne takaitaccen littafi ne kuma sannan littafi ne wanda yake ba a goya masa ayoyi da hadisai akan dukkan wata gaba ko wata mas'ala daga cikin mas'alolin wannan sharida wato sharahu mu'allifu fil hidaya sharhu bidaya wanda shi marginani marginani din yayi wannan littafi nasa bidayatul a mubtadi yayi masa sharhi ya sa masa suna ainihin wato al hidaya sharhul bidaya wanda zaina'i yayi takarijin sa a cikin nasbur raya wannan marginani shi ma malami ne wanda ya rasu shekara ta 593 kilahuma wa'annan da baki ɗayan su filfiƙil hanafi littattafai ne wanda ake karantar da su a fiƙin hanafiya wato mazhabar hanafiya shi wancan littafin na ainihin alƙadori wato da kuma littafin bidayatul mubtadi na marginani duk littattafai ne na fiƙo da ake koyar da su a mazhabar hanafiya wa matnu abin shija'in da kuma matani wanda ake kira da matnu abin shija'a al-musamma wanda aka fi sani da al-gayatu wat taqrib الغاية والتقريب الغاية والتقريب شما لتافي ليه للقاضي أحمد ابن الحسن الأصفهاني wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da casa'in da uku bayan hijira wanda wannan littafin ƙaƙƙaƙahu majid alhamawi akwai wani malami da ake kiransa majid alhamawi ya yi taƙiƙin wannan littafi na algayat wata ƙarib na ainihin wato alƙabi abu wato alƙadi ahmad ibn hassan al-asfahani wato wanda taba'at daru ibn hazmin wato madaba'a gurin buga littafi na daru ibn hazmin a labanan sun buga wannan littafi a karamin marra fiye da sau ɗaya wala shuruhun kafira yana da sharhohi sharhika da dama daga cikin sharhohin wannan littafi na ainihin wato al-gayat wa taqrib akwai kifayatul akhyar fi halli gayatul ikhtisar لا التقي الدين وتلتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي وأن يرسع شكرة تدري تكس دا عشرين ترى دا كما شرح مختصر أبي شجاع لا أحمد الأخصاصي وأن يرسع شكرة تدري تكس دا تمانين ترى باي هجرة دا كما فتوى القريب فتوى القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب shi kuma na abi abdullah muhammad ibn qasim al-gazzi wanda ya rasu shekara ta 918 da wasu daga cikin sharhikan da aka yi wannan littafi na algaya wata kare wato wanda suke suna da yawa wal muqaddimatul hadaraniyya da kuma littafin muqaddimatul hadaraniyya na al-sheikh abdullah ibn abdurrahman ba wato ba fadl al-hadarani wanda ainihin wato aka haife shekara ta 805 wato bayan hijira ya rasu shekara ta 918 wato wannan shi ma ka koma yace ismuhu ismuha masail at-ta'lim wannan al-muqaddimatu al-hadramiyya sunan littafin masail at-ta'lim shi ma wannan littafin har yadda shuruhin kafira ya rabauta da samun sharhohi da yawa min hada da cikin sharhohin da aka yi wannan littafin masail at-ta'lim akwai alminhaj alminhajul qawim alminhajul qawim na ibn hajar ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami shine yayi wannan ainihin wato sharhi akwai kuma bushral karim bushral karim bi sharhi masail ta'lim shi kuma ni shaykh sa'id bin muhammad bab ishni wanda ya rasu shekara ta ainihin wato 127 shi ma wannan littafi wa qattu bi awwalan an buga shi bugun farko a shekara ta 1948 sannan sun maɗubi'a an kuma buga shi fi darin risala a maɗaba'a gurin buga littattafai na darin risala beirut a ainihin wato a shekara ta 1427 hijiriya wadda ta yi daidai da 2006 miladiya da ta haƙiƙin a sheikh imad haidar attayyar wa'annan littafai su ma littafai ne wa'anda suke manya-manyan littafai al-ifnani wa'anda littafai guda biyu filfiƙi shafi'i su kuma a fiƙihun shafi'iyya kaga kenan kamar yadda kake karanta irin su iziya risala da sauran irin littafan na fiƙihu sauran mazhabobi su ma suna da makamancin irin wa'annan littafan da ake koyan addini a cikin su na wannan mazhabin akwai kuma watanqih watanqih lil mardawi akwai littafin at-tanqih na al-mardawi al-mardawi an gane ko wal muqni akwai kuma littafin al-maqni ibn qudama na ibn qudama wanda aka haife shekara ta 541 ya rasu shekara ta 620 bayan hijira to shi wannan at-tanqi na mardawi din wato annafasati wato linafasati kitabi linafasati kitabi linafasati kitabi tanqi sabida wato za wato kasantuwar wannan littafi na wato saboda tsadar wannan littafi na attanke ba tsada ta kuɗi ba tsada da kima da darajarsa in ita na bihul ulama gaskiya malamai sun ba wa wannan littafi kulawa min ba'dihi bayan shi ne littafin ya yada'u alaihi hawashi suka dinga yi masa hashiya hashiya wa adduhu sun kuma kirga shi marja'an a matsayin wata makoma wani marja'i ne tashihi masail mazhab dan inganta da kuma tace mas'alolin wannan mazhaba ainihin wato ta ainihin wato shafi'iyya wa jama'a bainahu wa bainal maqni ibn an-najjar shi yasa wani malami da ake kira ibn an-najjar yayi kokarin hada tsakanin wannan littafi at-tanqih da kuma al-maqni wato ibn an-najjar wanda ya rasu shekara ta 972 a cikin littafin sa bai kitabi littafin sa al-mu'tamad al-musamma wanda yake littafin sa madogara ne wanda ake kira da muntahal iradat منتهى الإرادات وكذلك الشويكي haka ma akwai wani malami da ake kira ashwaiki ashwaiki ya rasu shekara ta 939 bayan hijira a cikin littafin sa at-tawdih haka allafa al-mardawi shi ne mardawi din ya sake wallafa wani littafi mardawi wanda ya rasu shekara ta 769 التنكيح المشبع الذي حرم فيه المقنع wanda ya tahari ya tace littafin al-muqni a cikin wannan littafi wa sahaha ma atlaqahu ibn qudama min akamin sannan yayi tasfihi da inganta mas'aloli ko hukuncen hukuncen da ibn qudama yayi idlaqin su a cikin wancan littafin al-muqni wa huwa khulasatu kitabihi kabir wannan kamar khulasa ce rayayye da tataccen littafin sa al-kabir wato mai suna al'insaf fi ma'arifatin rajih min al-khilaf wa kullum min at-tanqih wal insaf duk waɗannan littattafai da littafin at-tanqih da littafin al-insaf mabaniyin duk an gina su ne ala masail al-muqni akan mas'alolin al-muqni na ibnu qudama haka wa allafa ibnu muqlih ibnu muqlih shi ma ya wallafa wannan littafin ibnu muqlih wanda ya rasu shekara ta 800 da uku bayan hijira ya rubuta littafi al-mubdi sharhul muqni wa huwa mutawassi'un qalilan shi ma littafin ya dan fada shi kadan wa yuridu dalila wa ta'lila yakan yi kokarin kawo dalilai da kuma illoli wato dalilai wato da kuma ta'lil illoli ma dhikri riwayat tare da ambatar riwayoyi an imam Ahmad daga Imam Ahmad wato mazhabin Hanbaliya kenan وله عناية بتعليل الفاظ يا ينا ينا كلاوا sosai wajen tace lafazan al-maqni wa huwa min anfas shuruhi shi sa wannan littafi yana daga cikin wato al-mabdi sharh al-maqni littafi ne wanda yana daga cikin zababbun sharhohin da aka wa littafin al-maqni wa lidhalika dan haka ne ma in tabada alaihi bahuti malam bahuti yake dogara da wannan sharhi na ainihin wato wato al-mabdi sharh al-maqni fi kitabi a cikin littafinsa wa allafa ibn al-munji haka ibn al-munji shi ma ya wallafa wani littafi al-mumti fi sharh al-muqni wa yaqtasiru ghaliban ala dalil shi gaskiya ya fi takaituwa akan hujja ko dalili wa ta'lil li kulli mas'alatin ga kowace mas'ala wa nadirin ma ya'ti bil masail az-za'ida kaɗan ne yake kawo wasu matsaloli ƙari akan wanda shi ainihin ibn qudama ya kawo a cikin al-muqni to mu koma cikin karatu kun ga dai inda kake karanta ko na'am wal maqna na ibn qudama da kuma al maqna na ibn qudama wa kilahuma wanda wannan littafin su kuma guda biyu fil mazhab al hanbali su ne zaka ji in dai a mazhabar hanbaliya ne to su kuma zaka dinga jin wa'annan littafai su ne takaitattun littafan da ake karantawa at tanqih ko kuma ainihin wato al maqna wa'annan su ne littattafai a tanke na mardawi ko almuqri na ibnu qudama in dai a mazhabar hanbaliya ne su zaka dinga bi wa arfi inna hadha almuqtasar almufid yu'tabar min ahli muktasarat almadhhab yayin da ya kasance wannan takaitaccen littafi na iziya almufid mai fa'ida yu'tabar ana ɗaukan wannan littafi min ahli muktasarat almadhhab yana daga mafiya mahimmancin takaitattun littattafai a wannan mazhaba ta malikiya yali risala ta bin abi zaid na qayrawani wanda wannan littafi na iziya shi ke bin littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani Allah ce wanda wannan littafi na risala shi ma littafi ne hadiyat da ya rabauta bi shuru'in da shar'o'i da yawa mabaniyatin wanda duk an gina su ala adillatil kitabi was sunna akan dalilai na alqur'ani da sunna akwai lamba ta hudu yake cewa kafin lamba ta hudu ya kawo mana sunan ibn qudama a lamba ta uku yace huwa muhammad abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama al-jama'i al-maqdisi thumma dimashqi wanda ya rasu shekara ta daya aka haife shi shekara ta 541 ya rasu shekara ta 620 kamar yadda muka ambata wa yattasilu nasabuhu an ce wato nasabar ibn qudama tana haduwa da bi salim bin abdullah wato salim bin abdullah maula bin umar kenan salim bin abdullah bin umar wato salim kai ba maula bin umar ba nasabarsa tana haɗuwa da salim bin abdullah bin umar ibn al-khattab al-adawi al-qurashi an ce nasabarsa tana tikewa zuwa ga salim dan gidan sayyidina abdullah dan umar umar bin al-khattab an gane ko wannan littafi na risala mu koma kan lamba ta hudu kenan maganar risala da yake cewa shi ma littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani shi ma ya rabauta da samun sharhohi da malaman suka yi masa da yawa wanda kuma duk sharhohin wato an gina su ne akan dalilai da alqur'ani da sunna akan dukkan wata mas'ala da shi ibn abi zaid al-qayrawani ya kawo a cikin risala faqad hadiyat risalatu ibn abi zaid al-qayrawani a nan ba ta hudu ma ne yake cewa lalle wannan littafi na risala ta ibn abi zaid al-qayrawani littafin ya rabata bi inayati ahli ilmi da kulawar malamai ma'abota ilimi minna ahadi musallifa tun daga zamanin mawallafin littafin risala din aka fara hidimta wannan littafi wa umila alaiha abaral qurun akthar min mi'ati sharhin wato an yi aiki akan wannan littafi na risala tsawon zamanin wato karnoni da suka shuɗe sama da sharhi ɗari aka yi wa littafin risala wannan littafin risala ta abu zai bin kaira wani wanda in ka karanta izziya a zaune sai a ce ka sa risala wannan risala tana da sharhi ya kai sama da guda ɗari mafi asiri mu'allifa a zamanin mawallafin littafin risalan ma allafa sheikh abubakar muhammad bin abdullah al-abhari wato babban malami a sheikh abubakar bin muhammad bin abdullah al-abhari wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da saba'in da biyar shi ma ya wallafa littafi masalikul jalala fi musnadin risala tun a lokacin ya rubuta wa fil asr al hadir a zamanin kuma da ya biyo bayan haka allafa al allama abul fayd al gumari abul fayd al gumari shi ma ya yi wani littafi fi masalikul dilala masalikul dilala za ka dinga jin kaje kasuwa za ka dinga zama da masalikul dilala ma'ana sharhi ne shi ma daga cikin shuru na risala fi halli alfadir risala shi kuma sunan nasa kenan masalikul dilala fi halli alfadir risala ma'ana mashiga wadda take ta nusantarwa wajen warware lafazan da suka zo cikin risala wakilahuma wa'annan littafai guda biyu da na al-abhari da na al-gumari kadi ita na wato bi adillati masailiha al-baliga arba'ata alafi mas'ala kadi ita na bi adillati masailiha wato wa'annan littafai guda biyu sun ba da kulawa wajen dalilai na mas'aloli wa'inda mas'alolin da mai risala ya kawo a cikin risala sun kai arba'ati alafi mas'ala mas'ala mas'ala har dubu hudu a cikin littafin ma'akuzatun kuma wannan matsalolin guda dubu hudu su kuma risala ya ɗauko su ne min arba'ati alafi hadithin daga hadithai dubu hudu a kowace matsala tana da hadithi guda ɗaya ke unzur ka duba sharhu zarruk sharhu zarruk ma'a sharhi bin naji alamatunan risala an gane ko ka duba wannan mujalladi na ɗaya shafi na sha shida zuwa na sha takwas war risalatul fiqhiyya ma'a gararul maqala ka duba shi ma wannan littafin wato ar risalatul fiqhiyya ma'a gararul maqala shafi na ainihin wato 43 zuwa shafi na 48 za a ga wannan bayanin da malai ya kawo maka yanzu faqad rubbida ila al-bahithi tazyinahu bi adillati masailihi liyakuna jami'an bayna al-fiqh wal hadith faƙad hubbibar ilal bajis hakika an sanya ƙauna da soyayya ga shi wannan albahis mai yin bincike an sanya masa ƙaunar tazyinahu ƙawata wannan littafi na iziya ma'ana shi babban malami professor muhammad mansur sai aka sanya masa san ƙawata wannan littafi bi adillati masailihi wato wajen kawo dalilai na matsalolin da mai iziya ya kawo liyakuna jami'an bainal fiqh wal hadith dan ya zamto littafin ya hada abubuwa guda biyu ya hada tsakanin fiqh da kuma hadisi bugu ya tastifadati talabati ilmi saboda neman fa'ida ta ɗaliban ilimi wa haqqan lahum da kuma wato bugu ya tastifadati talabati ilmi saboda neman fa'idantar da ɗaliban ilimi wa haqqan lahum da kuma kwadaitar da su ala mazilin ifada akan ƙarin samun wata fa'ida minhu daga wannan littafi wala raiba malam yace babu kokonto anna mishtigala bil fiqh bi ma'zilin an hadith shagaltuwa da iya karatun fiqh da kauracewa hadisi amrun madmumun al'amari ne abin zargi inda kafirin min salafi a wajen da yawa cikin magabata mutum ya zama ba ruwansa da hadisi iya fiqhun nan da malamai suka rubuta shi kadai yake shagaltuwa da shi wannan abin zargi ne a wajen wasu cikin salaf kama kamar yadda anna fazalal muhaji wato fi tahsilil hadith duna tafaqquhi bi dirayati amrul ghayr mahmud kamar yadda kuma bayan da dukkan wani ƙwazo da ƙoƙari wajen tattara hadisai da samun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da fahimtar ma'anarsu ba shi ma wannan al'amari ne ba abin yabo wajen malamai kuma ka je ka zamanto muhaddis ta tara hadisai amma ba fiqh ba ka san fiqhun da ke cikin hadisan ba wannan shi ma ba abun yabo bane wajen malamai haka ka zama faqihi ka san fiqh amma ba ka da wani hadisi da zai goyi bayan wannan fiqhun da kake da shi shi ma wannan ba abun yabo bane wajen malamai kaga kenan ka zama to faqihun mutahaddis ga ka malamin hadisi kana kuma iya fitar da fiqhun da ke cikin kowane hadisi wannan shi ne abin da ake so mutum ya haɗa ala ibn al-madini rahimahullah ابن المديني رحمه الله يتجا التفقه في معاني الحديث نصف العلم wato fahimtar ma'anonin hadisi rabin ilimi ke wa ma'arifatul rijal nisful ilm sanin mazajen da suka ruwaito hadisi shi kuma rabin ilimi ke kaga an ka hada sai zaman to ka samu cikakken ilimi kana da ilimin ar-rijal kana da kuma ilimin ma'anar hadisi an gane kaga ilmul hadisi riwayatan wa ilmul hadithi dirayatan dukkanin wannan magana ce ta ibn al-madini ka koma cikin al-jami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami'i lil khatib al-baghdadi littafi ne na khatib al-baghdadi wato a mujalladin sanadi shafi na 211 wa qala al-imam al-khattabi haka imam al-khattabi rahimahullah a cikin littafin sama'alim as-sunan a mujalladi na 1 shafi na 75 al-khattabi yace al-hadithu shi hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatil asas kamar matsayin hadithin annabi kamar matsayin tushe ne wato foundation kamar harsashi ne allazi huwa al-asl wanda shine asalin gini wattafaqu fahimtar abinda hadisin yake koyarwa ma'anar hadisin bi manzilatil bina shi kuma kaman matsayin gini ne allazi huwa lahu wanda shi zai zame wa wannan harsashin kalfarki kamar reshi wa kullu bina'in kaga duk wani gini lam yuda ala qa'idatin wa asasin da ba dora shi ba akan tubali da harsashi fa huwa munhar lalle wannan ginin mai zaizayewa ne mai rugujewa ne wa kullu asasin haka dukkan wani foundation dukkan wani asasi wani tubali wani tushe khalamin bina'in da shi kuma ba a yi gini a kansa ba wa imaratin ba a yi gina rayayye ba fa huwa qafrun wa kharabun to shi kuma wanda ya zama kamar qafrun wato ya zama faqo wa kharabun kuma ya zama kango da aka kaga kenan mutumin da yake da fiqh ba hadisi kamar mutumin da ya gini ne ba foundation wannan kaga da wuri gini zai rushe wanda kuma ya yi foundation bai gina komai a kan foundation ba za a ce ya yi gida in zai ta kawo mutane ya ce yana da gida ya karin sai aka tara kawai an haka foundation kawai shi ke ba wannan gida ne to kaga sai zaman to ka samu ilimin hadisi ko baka san ma'anar hadisi ba kamar mutum ya haka foundation ne bayan an yi harsashi kuma ya zaman to ba dora gini wannan maganar al-khattabi ya faɗi cikin littafin sama'alim sunan wa qala al-abdan ibn sa'al Hamdan ibn Sahal yake cewa rahimahullah law kuntu qadiyan da ni alƙali ne la habastu kullum min hadaini da duk wa'annan mutum bin da daure su zan man yaqlubul haditha waye dai yace wanda yake neman ilimin hadisi wala yaqlubul fiqh ba baya neman fiqh baya kokarin ya san ma'anar ko fiqhun hadisi wa man yaqlub yace wannan daure shi zan yi alƙali ne wa man yaqlubu al-fiqha wane ne mutum na biyu da ainihin wato Hamdan bin Sa'ad yace zai daure yace man yaqlubu al-fiqha wanda zan ganshi kawai yana ta neman ilimin fiqh wala yaqlubu al-haditha ba kuma ya neman ilimin hadisi yace wannan ne a guri na shi ma mai laifi ne in yazo guri na shi ma daure shi zan ka koma cikin dammul kalam wa ahlihi lil harawi wani littafi ne dammul kalam wa ahlihi na wani babban malamin da ake kiransa alharawi a mujalladinsa na biyu shafi na saba'in da biyu ka kuma duba safinatul farj fi ma habba wa dabba wa daraja lil ajib da wani adibi da ake kira muhammad sa'id al-qasimi haddabahu wa atana bihi muhammad khair ramadan yusuf wanda muhammad khair ramadan yusuf ya kula da wannan littafin ya kuma tace shi ka koma za ka samu wannan littafin darul bashair al-islamiyya bugu na farko sun buga shi a shekara ta 1425 hijiriya wadda ta daidai da shekara ta 2004 a shafinsa na 39 wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi rahimahullah yake cewa aqadih bi muhaddithin yus'alu an hadathatin fala yadri an hadisatin kai yus'alu an hadisatin fala yadri yace ka ga munin ibn al-jawzi yace ka ga munin malamin hadisi ka ga munin muhaddis wanda shi malamin hadisi ne yus'alu amma aka tambaye shi an hadisatin game da wata hadisa wata mas'ala fala yadri bai sani ba saboda kawai ba shi da wani abu illa mujarradin riwaya kawai ya tattara riwayoyi ya haddace hadisai amma bai san ma'anarsu ba ya ce to wannan abun abun kaito ne abun a ga aibinsa ne wa qad shagalahu anha jam'u turuqil ahadith tattara hanyoyin hadithai sun shagaltar da shi ga barin sanin fiqhul hadithi wa qadihun abu ne mai muni bil faqih ga masanin fiqhu an yuqala a ce masa ma ma'ana qaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza menene ma'anar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kaza fala yadari ya zama bai sani ba fala yadari sihata alhadith wala ma'ana a waye gari kaga bai san ingancin wannan hadithin ba ballanta da ma'anar wannan hadithi yace wannan shi ba abun kai ne abun muni wannan magana sayyidul khatir zaka duba na ibn jauzi a shafin sa na 399 zuwa na 400 za ga ibn jauzi ya faɗi irin wannan kaga kenan so ake ka hada hadisi tare da fiqh manhajul basis fi khidmatil kitab wa sharhihi ga irin tsarin da mai wannan binciken mai wannan research din shi malamin mu kenan professor Muhammadu Mansur Sakkwata hafizahullah ta'ala yace tsarin da ya bi fi khidmatil kitab wajen hidimta wa wannan littafi na iziya wa sharhihi da kuma hanyar da ya bi wajen yin wannan littafi sharhi awwalan yace da farko abin da ya fara yi taqdimul kitab ya fara yi wa littafin muqaddima bi muqaddimatin ya gabatar wa littafin ya gabatar wa littafin muqaddima fiha wanda a cikin muqaddimar bayanu ahammiyatul kitab yayi bayanin mahimmancin wannan littafi na iziya wa manhajihi da kuma irin tsarin da malamin mai littafin iziya ya bi wajen yin littafinsa kamar yadda muke ta karanta yanzu yana cikin muqaddimar da muke karanta ko to wannan yana daga cikin abin da malamin yayi wajen yi wa wannan littafi aiki ثانيا ابو نبي الترجمه للمصنف yayi kokarin kawo tarjama wato tarihin mawallafin littafin iziya rahimahullah bi tarjamatin mujiza duk da cewa ya kawo tarjaman ne takaitacciya ma'ana ya gaya ma wane ne abul hasan ashabiri wannan yana daga cikin aikin da professor ya yi a cikin wannan research nasa na wannan littafi thalithan abu na uku wad'u matnil kitab ya yi ƙoƙarin kawo gundarin martanin littafin iziyar ya ajiye maka shi a cikin littafin ƙabalar sharhi kafin ya fara sharhi ma'azabdihi tare da wato bab kiyaye dukkan wani rubutu ba tare da an kawo kuskure ba wa tansiqihi da kuma tsara shi li yasbula alal muta'allim al domin haddace littafin yayi sauki ga ɗalibin ilimi wa mutaba'at sharhi da kuma bibiyar sharhi wa zalika ziyadatun fil fa'ida wannan shi ma wani ƙari ne a cikin fa'ida wani ƙarin fa'ida ne mu'tamidan ala nuskhati allati tubi'at kuma malamin ya dogara ne da wani bugu na littafin iziya wata nuska wani bugu wadda aka buga ta bi madaba'ati mustafa al-halabi wato ka san akwai madaba'a madaba'a akwai gurin bugu wato kamfanin nukan buga littafai da yawa to shi in kana so don karka dinga ganin kamar ya sha bamban da kai a wajen yadda ya kawo rubutun littafin iziya ya gaya ma maɗaba'ar da ya amfani da ita an gane don kaka ce to ai shi shafi na kaza kai ba gan shi ba a kaza to in kana so kai daidai da karatun shi gundarin littafin iziya da malam ya amfani da shi to ya yi amfani da maɗaba'a ta mustapha halabi an gane ko wadda aka buga a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da uku وبهامشها da kuma hamish ɗinta wato hamish ɗan wannan sharhin ɗan rubutun da ake gefen da ga ka kalli littafin ban san bugun ka ba na iziya gundarin iziyar za ga rubutun iziyar yana cikin ainihin wato yana cikin abin da'ira ko yana cikin kuri ko da'ira sannan akwai sharhi da abin a gefe gefe to wannan shine hash wato hashiya حاشية كما جواهر المضية بشرح العزية للشيخ عبد السميع العابي الأزهري رحمه الله to in kana da wannan littafin to za ku yi daidai da malam wajen bibiyar wannan karatu na shi ainihin gundarin littafin iziyar kafin a shiga sharhi wannan abu na uku kenan cikin abin aikin da malam yayi a cikin wannan littafi rabi'an abu na hudu da malam yayi tansiqu matnil kitabi wa qusulihi ya yi ƙoƙarin tsara martanin littafin iziya ɗin da kuma fasali fasali fasalin nufin wannan littafi na iziya wata kaji anawinin laha inda kuma ya riƙi wato unwan kowane gurin yanzu zai ce ya faɗi wani wata matashiya shine anawin da kuma yin matashiya ga shi littafin iziya shi sa muna karatun shari'u kuka kula lokacin da muka yi karatun wancan na farko yana yin matashiya ya kawo tashiya sannan sai kawo maganar mai iziya sai kuma ya ci gaba da yin sharhi a kai to ya yi ƙoƙarin yin haka kama ƙuntu ya ce kamar yadda na tsaya bi wadu ibadul alawin da sanya wasu matashiyoyin aljanibiya wanda suke a gefe ni sharhi ga sharhin da na yi wa mayyaztuha bi ja'alha baina zukhrafayn amma na ware na bambanta wannan aikin da na yi tsakanin zuhurfain wato ɗan baka guda biyu kama mai yasto ibaratul matini kama kamar yadda na bambanta kalmomin matanin bi ibaratin da ibara kamar haka sai in ce alal musallin ma'ana duk lokacin da yake sai kawo magana mai iziya to ya yi maka yadda za a gane wannan maganar ba tasa ba ce ba ta kowa ba ce ta mai iziya ce to yakan ce kalal musannifu duk sanda ka ya ce kalal musannif to yana so ya kawo ma ainihin matanin iziya ne ko kun fahimci me nake nufi fi awwalihi a farko ma'a ja'aliha bi launin ahmar tare da sanya shi ainihin maganar mai littafin iziya din nakan sanya rubutunsa da jatta wada ma'a takabiri hajjimil har tare da kuma wato girmama wato rubutun harafin amma mu ta mu ban san naku ba ni ta babu wannan jan rubutun kila shi asalin littafin wanda ya buga shi duk inda ya zo zai faɗi ainihin maganar mai iziya da jatta wada yake amfani sannan yakan yi girmama wato haruffa mu ma na a nan yayi mana haka za ga duk inda ka ga an yi tawada ta tisu sosai an tisa ta sosai rubutun ya dan fi girma to maganar mai ijiya yake so ya kawo ko kuma kula da wannan shi ma a cikin littafin to abin da yake so ya faɗa ke khamisan aiki na biyar da yayi at-taqdim lil ba'si bi dirasati al-mubassita fi maqla'ihi hawla al-madhhab al-maliki wa mumayyizatihi wa qasa'isihi yace at-taqdimu lil ba'th yace ya gabatar domin yin wannan research bi dirasatin wajen yin dirasa karatu mubassida mai fadi fi matlaihi wajen leƙe-leƙensa haulal mazhabin maliki game da abin da ya danganci wannan mazhaba ta malikiya wa mumayyizati da abin da wannan mazhaba ta malikiya ta yi fice da shi akan sauran mazhabobi wa khasa'isihi da irin keɓance keɓancen da wannan mazhaba ta keɓanta da shi ma'a inayatul khassa tare da bada kulawa ta musamman bi mas'alati amali ahlul madina game da wata mas'ala ta aikin mutanen madina allati kafuran niza'u haulaha wanda ce ne na ce yayi yawa a wato a ƙarƙashin wannan mas'ala ta amalu ahlul madina وهي من مفردات من مفردات المذهب المالكي wanda wannan amalu ahlul madina yana daga cikin ɗaiɗaikun abin da mazhaban malikiya ce kaɗai ta kaɗai ta da shi ma'ana shi imam malik a cikin abubuwan da yake yin hujja da su akwai amalu ahlul madina yana fifita mas'aloli akan idan ba aya ba hadisi ba ijma'i to yakan fifita cikin abin da yake karkata ko kuma yake rinjayar da matsala in aka ce malaman madina sun tafi akan abu kaza to yakan fifita magana su fiye da malaman basara ko malaman kufa ko malaman hijaz ko malaman ainihin bagdad da sauransu to shi yasa shi kadai a cikin malaman mazhabobin nan yake yin amfani da wannan amalu ahlul madina an gane sadisan abu na shida babun nusus ya ce na yi ƙoƙarin yin babɗin annusos don nassin da zan kawo zan yi babɗinsa ma'ana zan wasance shi wata shikilu ma yalzamu minha da kuma yin shakal wato wasance abin da ya zama lazimi minha na waɗannan annusos ɗin ne musa'adatin ƙari don in taimaka wa mai karatu a lafahaliha wajen fahimtar wannan nassin bi suhunatin cikin sauƙi wannan ma yana daga cikin abin da malam yayi a cikin wannan aiki sabi'an abu na bakwai الاستدلال لكل مسألة كفى حجة كوت مسألة أوردها المصنف da malam mai iziya ya kawo a cikin littafin samina littafi wa sunna to nakan yi kokari kowace mas'ala in kafa mata hujja daga alkur'ani da sunna ma amkana abinda ya iya yiwuwa aw min istinbab ko kuma in kafa hujja daga abinda aka yi is malaman suka yi istinbadi akan wannan mas'alar minhuma daga alkur'ani da sunna فإن تم العفور على من نص عليها ذكرا idan Allah ya sa na ci karo da wanda ya nassanta wato fa in tammal afur idan na ci tintibe alaman nassa alaiha ga wanda ya nassanta wannan mas'alar zikira to akan ambace shi fa in tammal afur idan an ci tintibe an ci karo alaman nassa alaiha ga duk wanda ya nassanta ya kawo wani nassi akan wannan matsalar zukira to akan ambace shi a gurin wa illa in kuma ba a samu ba umila wato amila fiha al-bahith ijtihadahu al-qasir to shi ne research din shi malam kenan yakan yi amfani da dan ijtihadin sa da bai taka kara ya karya ba akan wannan mas'ala din wa qalla maqarra ila zalika bai ma cika matsuwa zuwa ga yin hakan ba sau da yawa duk matsalar da yake kawo yakan samu wanda ya gabace shi akan ta sai ya kawo shi kawai an gane ko shine ma'ana wa qalla maqarra ila zalika kai da wahala ma ya matsu zuwa ga kawo nasa ijtihadin da wahala duk mas'alar da ya kawo in ma babu nassi akan ta to zai samu wani daga cikin magabata yayi magana akai wa kun fahimta wa qad ja'ala al-bahithu julla ihtimamihi huwa izharu hujjati al-musannif wa man ala madhhabihi kay yatabayyana ma'akhadhuhum wa tabarra'a sa'atuhum min al-hukm bil hawa fi dinillahi wa hashahum ba da yake cewa wa ƙarja alal bahis in ya ce fa albahis shi yake nufi kansa yake nufi maimakon ya ce haƙiƙa na sa ya dinga mai da lamirin zuwa gare shi saboda tawadu irin nasu sai yake ce maka wa ƙarja alal bahis mai yin wannan research mai wannan aikin ya sanya ihtima julla ihtimamihi mafi yawan kulawarsa ko izharu hujjatul musannif abin da yake ta kokari a cikin wannan aikin nasa shine bayyana maka hujjar mawallafin littafin uziya ba shi kadai ba wa man ala mazhabi da dukkan wanda yake kan wannan mazhabi irin na mawallafin littafin mazhabin malikiya kai ya tabayyana ma'asabuhum dan ka ga makamar su ta bayyana gare ka hujjojin su su bayyana a gare ka wa tabarra'a sahatuhum min al-hukm bil hawa sannan bangaren su ya zama ya kubuta daga yin hukunci bisa son zuciya fi dinin lahi a cikin addinin Allah wa hashahum Allah ma ya tsare su na fata gani wannan shi da abu na ma'ana kokarin da ya ta yi ya ta kawo hujjojin da mai iziya ya wato ya yi izina da su ko ya dogara da su wajen kawo wata matsala cikin matsaloli faminin abu na takwas zikiru man wafaqa malikiyan malikan kai zikiru man wafaqa malikan wa man khalafahu yace na yi kokarin a cikin wannan aiki in gaya maka waɗanda suka dace da imam malik da wanda ya saba wa imam malik fi kulli mas'alatin akan kowace mas'ala in akwai malaman da malik ya tafi akan wata mas'ala sun saba masa akan wannan mas'ala to nakan ambaci wannan inda aka samu sabanin qadarar mustaqa gurgudan iko ma'al istidlal tare da kuma kokarin kawo maka hujjoji da dalilai li kulli madhhabin ga kowace mazhaba mimma tamman hukufu alaihi daga irin wato abinda na samu tsayuwa a kai an ɗariƙin kutubin mazahibil arba'a ta hanyar bibiyar littattafan waɗannan mazhabobi guda hudu albashahura waɗanda suke shahararru aw an ɗariƙin mawsu'atin fiqhiyya ko kuma ta hanyar wato manya-manyan littattafai waɗanda aka yalwata bayani na fiqhwa a cikin su kalmuguni kamar littafin almuguni ibn qudama na ibn qudama والمجموع ده لتاف المجموع للنووي لإمام النووي والمحلى ده لتاف المحلى لابن حزم ابن حزم والاستيعاب ده لتاف الاستيعاب والتمهيد ده لتاف التمهيد لابن عبد البر لما ابن عبد البر النمري ومجموع الفتاوى ده كما مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والموسوعة الفقهية الكويتية da kuma mawsu'a ta wato ta fiqhu al-kuwaitiyya aw min kutubin fiqh al-hadith ko kuma daga cikin littattafan fiqh irin na zamani wa sunna wato a min fiqh al-hadith kai afwan aw min kutubi fiqh al-hadith ko kuma daga cikin littattafan da suke fitar da fiqh al-hadithi wa sunna da kuma sunna misal zadul ma'ad kamar littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziyya was-sayl al-jarrar da kuma as-sayl al-jarrar وليل الأوطار للشوكاني لكما ليل الأوطار لمال الشوكاني وبداية المجتهد لكما لتاف بداية المجتهد لابن رشد لابن رشد وتصاريف العلامة بن الأثيمين لكما ولفا ولفا لا بضم مالمي ابن الأثيمين وشروح بلوغ المرام لكما الشرح كان لأكه بلوغ المرام وغير هذا ولا هذا تويكا يقوقري ko dai littafan mazahib ne ko kuma ya koma zuwa waɗannan dan nemo hujjoji da imam malik inda aka samu sabani tsakanin imam malik da sauran waɗanda suka saba masa akan kowace matsala ina fata an gano muna da sauran lokaci fara mun ci da to wannan ba zai iya shiga ba a taso ɗin imam ko
ina ganin sai mu tashi ta sai al'umma insha Allah eh a san malam ya zuba karatu ko
abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk